بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار shi ma wannan shi ne darasi ina jin na uku ko a wannan alƙasida mai albarka alƙasidatul muhammasa wadda muhammad albidimasi ya rubuta allah shi masa rahama za mu tashi shafi na bakwai إلى المصطفى في الدهر طيب مأخذي نبي ومحبوبي من النار منقذي فإضرام وجدي والهوى نار مجتدي وبهر اشتياقي بالهوى هال والذي أحب رماني فيه بل قطني قطا أهيل الهوى كل بلونا بصحبهم ويسعون لو فيه تقرب نحبهم يقولون والأشواق قد لعبت بهم أحادي أضعان تسير بركبهم رويدك لي وانزل على البانة الوسطى تمهل قليلا يا فديتك لي على نياقك جمعا والحوامل أرسلا وخفف من الأثقال ما كان مثقلا وخل سبيل النوك وارتع وخل سبيل النوك وخل سبيل النوك ترتع في الكلا ودعها بذاك الشعب تلتقط الخنطا تيتي gaba da cewa tayyibu ma'akhadhi dadin mariƙona ko abin riƙona ko mashigata ilal mustafa tana fuskanta ne zuwa ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a da hari a tsawon zamani. Ana abin da yake nufi wato son da yake wa annabi sallallahu Alaihi wasallam da bege da kwaɗayin saduwa da annabi sallallahu Alaihi wasallama. To duka wannan yana fuskanta ne ilal Mustafa zuwa ga abin zaɓi fit da hari tsawon zamani. ma'akazi yana ɗaukar madakali yana iya ɗaukar kuma marikata daɗin marikata ilal mustafa ta fuskanta ne zuwa ga manzo Allah fiddahari a tsawon zamani nabi wanda yake shine annabi na wa mahabubi shine abin sona munqizi kuma shi yake tsamar da ni minan nari daga wuta ta hanyar ceto fa idram wajdi kwankonar bakin ciki na walhawa da so na rumujitadi shi ne wutar da ke kakkatse hanjin ciki na ko kuma mai kakkatse zuciyata ne mujitadi ai mai kakkace zuciyata ko hanjin ciki na wa baharu yaƙi gulbin bege na hala ya zuba bil hawa saboda so wallazi uhibbu ba uhibba ba wallazi uhibbu wannan da nake so ramani fihi ya jefa ni a cikin wannan tekun bal kai ba haka ba gabba ni ya lullube ni gabba hakikanin lullubewa ta yadda ba na ganin komai in ba shi ba ban ganin son komai sai na shi uhailal hawa wannan tasgiri ne na ahalu ahad jama'a mutane ma'abuta uhailal hawa ya ku yan mutanen so kullun da ni da ku dukan mu balauna an jarrabe mu da sahabihim da san abutaka da su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da annabi da sahabbansa wayas auna kuma muna tafiya ne muna gaggawar isa ne don mu sadu da manzon allah lau fihi taqarrubu nahbihim ko da ko a cikin tafiyan nan akwai kusantar mutuwarsu a ciki to sun dai zaɓi dai su dai tafi ma'ana wannan tafiyar domin a sadu da annabi sallallahu alaihi wasallama ko da akwai kusantar mutuwa a ciki to sun dai gamsu sun dai zaɓi sun yi na'am da cewa za su dai tafi nahab minhum man qada nahabu fa hana alqur'ani ay almaut yaquluna suna cewa wal ashwaqu jam'u shauqin shauq shine bege shine wuce gona da su wuce gona da iri wajen so shi ake kira bege to so qalila ibatta yi wasa bihin da su ahadiya ya kai mai gargadar az'anin matan raƙumma ya kai mai gargadar yan matan raƙumma tasiru bi rakabihin wanda kana tafiya tare da mahaya wa'annan raƙumma din ruwai dakali kaɗan jinkirta min wanzil kuma ka sauka alal banati akan wata itaciya da ake kira bana da hasa ana kiranta hannu iccen hannu in ka je ƙauye ka ce a gwada ma iccen hannu za su nuna maka shi alwusta wadda take tsak madaidaiciya ko kuma mafi daraja to in ka je daidai wannan itaciya tana nan kamin a kai madina to ka ɗan sauka wurin nan a ɗan yada zango a huta ta mahal kalila kaɗan jinkirta kaɗan ya kai wannan bawan Allah fadaitukali na baka fansar rayuwata ala ne ya kika wannan fansa ta tabbata akan raƙumman na kamata ba wai shi ba ma a'a raƙumma ne da yake gargada to ya ba raƙumman fansar rayuwarsa jam'an gaba ɗaya wal hawamila da kuma mazajen raƙumma ɗandiyak matan raƙumma alhawamil mazajen raƙumma masu ɗaukar kaya don larabawa macen raƙuma ba su ɗora mata kaya sai namiji to shi yasa mazan sai a kira su hawali ursila waɗanda an sake su wa khaffif ka sassauta min al'asƙali daga abin da ya yi min nauyi ma kana muskila wanda ya kasance mai nauyi gare ni wa khalli sabilan nuki kuma ka kyale hanyar matar raƙumma tarta'u su dinga kiyo fil kala a cikin ciyawa wada haka kyale su da za ka shi'ibi su yi kiyo a wannan rafi tantaqitul khamta su dinga ci ko su dinga tsintar tsaida saboda raƙumma suna cin tsaida ita ce alhamfa to ka kyale su a wannan rafi su samu tsaida su dinga cinta suna ci ƙariba kai to tsawa'ihi hakika na yi kuka musibuna tsawa'ihi na yi kuka musibuna bi admu'i sabbin tare da zubar da hawaye wafi huzuni sannan kuma a cikin bakin ciki na ƙadisa a datini na wa'ihi a masu kuka masu taya mutane wajen kuka in aka yi mutuwa to ya ce ƙadisa a datini sun taimaka mini sun ganni ina kuka sai sun ka taya ni kamar yadda a jahiliya in aka yi maka mutuwa ka dinga to makwabta da yan uwa za su zo sai su taya ka ana kiran su nawaye galibi mata suke yin haka har yanzu ma wasu ƙauyuka ana yin wannan biki ma ake yi na kuka ko wani gari nan da fashe wani aboki na ya ce min ba a wuce wata guda ba an yi mutuwa wani gida aka yi taro na bikin kuka da fashi nan ƙauyen bayawa sai Allah ya gyara eh wanda duka yana nuna nisantar mutane daga ilimi ko wata ba ya kai ziyara ya ga kawai an taru da mata kawai sun taru ana ta kuka yake tambaya me yake faruwa ya ja wato a kai ai biki ake yi wa in baka yi ba za a yi maka ba eh to shi da yake magana na wa'ihi masu kuka masu harbowa jam'u na'ihin bawa'ihi jam'u ba'ihin shine halaka ko musibu ko bala'o'i wancan na farko kenan kadi ba kai tu bawa'ihi wato nayi kuka saboda musibu da bala'o'i na da suka yi min yawa bi adamu isabbin tare da zubar da hawaye fa qultu li hadir rakabi sai nice ga wannan mai gargadar arayi in an ce arrakab arabi shi ne jama'a mahaya dabbobi sun da rakab to sai na faɗa lihadin rakabi ga mai gargaɗa wa'annan dabbobin ko ayarin ballig masharahi don shi ba da shi za'ana ba sai ce to ga sako zan baka ka isar da gaisuwa ta ai tahiyyati shine masharahi al-masharahu ana nufin gaisuwa at-tahiyya wasal ko ka yi tambaya tu'uta sai ka sauka can ƙasa wasal tu'uta ka yi tambaya tu'uta za a baka mata sha abin da kake su mata sha'u ne amma an shafi hanga saboda wazani min abulu'i daga abin da yake ɓoye tsakanin manya-manya a wazzuna wajawa nihi da kuma a wazzuna 'yan ƙanana abdul'i yana nufin 'yan manya a wazzu wajawa nihi kuma yana nufin 'yan ƙanana a wazzu da a gefe to ka yi tambaya za a baka abin da kake so akan wani abu wanda ya ɓoye tsakankanin manya a wazzuna da 'yan ƙanana a wazzuna wa min muhujati da kuma abin da ke ɓoye tsakanin rayuwata almuhuja shine rayuwa ai ruhi akwai wani abu na nan da ya ɓoye tsakanin waɗannan ababen guda uku tsakanin rayuwata tsakanin manyan awazu da tsakanin ƙananan awazu to duk abin da kake so game da wannan abin zan gaya maka ya zattarafuki ba ya zattarafuka ba ya zattarafuki li ya kai ma'abuci sassauci gare ni wasu kuha kuma ka gargada wayannan raƙon ma'ilal wadi zuwa ga rami litan zura ushibahu saboda ta shiga ramin ta kalli ciyawar da ke cikin wannan ramin watan zura ta kalli ma a shi'ibi ruwan da ke cikin wannan rafi ta shurbahu don ta zaɓi kalar ruwan da take son ta sha wa ujbi ka karkata bi tare da ni a ya hadin rawahi ya kai mai gargadar dabbobin hawa to wa ujbi ƙurbahu ka ɗan karkata da ni ƙurbahu eh kusa gare shi ma'ana kusa ga masaukin annabi sallallahu alaihi wasallama a ya hadiyar rawahi ya kai mai gargadar dabbobin hawa la'alli mai yiwuwa ne in ka ɗan karkata da ni kusa ga masaukin annabi a raza kalfariki a ra'in ga za kalfarika wa urbahu in ga waccan jama'a wadda ta rayu da manzon Allah wa urbahu da kuma laraba wanda ke rayuwa wannan wuri ko dai ban samu ganin shi ba to in dai na samu ganin jama'ar da suka rayu tare da shi bukata ta tabiya ba sai na ga annabi ba ko in ga larabawan kawai a ce min ga larabawan da annabi ya rayu cikin su to in dai na gansu bukata ta tabiya wa hutta kuma ka sauka haɓɓa hakikanin sauka ala hazwil manazili daidai da masaukayyan da annabi yake sauka ya sha ruwa tare da sahabbansa annabi in zai je yaƙi ko zai tafiya duk inda wani masauki wata mashaya ta ruwa to annabi yakan zo da sahabbai a dan zauna a sha ruwa a dan huta sannan a wuce shine almanazil to ka sauka tare da ni a wayannan masaukaiya hum arabun su larabawa ne fi ardi sal'in suna rayuwa a wata ƙasa kusa ga wani dutse da ake kira sal'u wa la'la'i da kuma wani dutse da ake kira la'la'i sunan duwatsu ne guda biyu da suke tsakankanin madina to waɗannan larabawan da suka rayu tare da annabi tsakankanin waɗannan duwatsun guda biyu suke rayuwa hadisuhum labarin su kadi tsaba bi masma'i ya yi daɗi ga kunne na daharan tsawon zamani ban taɓa gajiya da sauraron labarin su duk wanda zai zai bani labarin waɗannan larabawa ba na gajiya la'alli mai yiwa a rahun ingansu mai yiwa la'alli a rahun ingansu kuma faidu adumu'i zubar hawaye na ya hatari yana yiwa ya shiryu in na samu ganinsu yana yiwa ya shiryu ya daina zuba fa gazalun akwai wata barewa cikinsu su larabawan nan kadisawa fihim wadda ta zauna a cikinsu baina adulu'i tsakankanin a wazuna wato yana nufin annabi sallallahu alaihi sallama su waɗannan larabawan to akwai wani barewa wanda shi wannan barewa cikinsu yake amma yana nan zaune tsakankanin a wazuna ya sufanta shi da barewa saboda kyawun idanunsa don halittu kamin ka samu halittar ta kai kyan idanun barewa to yana da wahala to shi yasa ake buga misali da ita wajen kyawun idanu to idan mutum yana da kyan ido sai ka ji an ce kuwa gazalin sauraka wannan tashbihi ne an gane tashbihi ne bali an gane ai fakal gazali shi kamar barewa ne fihim a cikin su karisawa da ya zauna baina adulu isa kana a wasuna walakin na sai dai shi annabi sallallahu alaihi wasallama tare da wannan kyawun nasa asqa yana kai damka min kullu usudil fala daga dukkanin zakokin daji yana nufin kafirai duk inda wani zaki yake in dai na kafiri ne usudil fala yana nufin gima-giman kafirai jarumai wanda sun shahara da jarunta da ƙarfi da iya yaƙi to annabi yakan kai damƙa gare su kusa annabi ba rago ba ne jarumi ne sallallahu alaihi wasallam rashadul baraya shiriyar halittu kullihim gaba ɗaya ba'adu rushidihi sashe ne na shari'ar manzon Allah in zaka tare shari'ar mutanen duniya gaba ɗaya ka auna da ta manzon Allah to zaka ga tasu wani bangare ne ma na shi wa sa'adu jami'il khalqi arzikin halittun duniya gaba ɗaya min juz'i sa'adi wani yanki ne na arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa husnul hisanil wajhi kyawun fuskan masu kyawu min husni haddihi an dan yan musu ne daga kyawun goshinsa can goshinsa eh husni hisadul wujuhi kyan masu kyan fuskoki to min husni haddihi daga wani bangare ne na kyan goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malihun annabi mai kyan huska ne samuhun annabi mai yawan rangwame la ya zalu bi rufdihi kuma duk da haka bai gushe ba yana yawan ba da kyautarsa jawadun manzon Allah mai yawan kyauta ne munilan mai bayar da alkhairi ne muhsinan mai kyautatawa ne gadikan kyautatawa mai yawa mai iqa kuma annabi mai yawan basuwa ne don ka roƙa yau gobe ka dawo bai cewa bai baka sake baka yake in ka sake dawa ma ba sake ba shine mai yaba ai kasirul yaba mai yawan bayarwa ne fa ummatuhu al umma safil zikr a cikin alqur'ani hum khairu ummatin sune mafi alkhairin al umma kamar yadda Allah da kansa ya ambata kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas wa millatuhu addinin annabi sallallahu alaihi sallama a samha'u wanda yake mai sauƙi ya khairu milla ita ce mafi alkhairin addinai gaba da ke fasayyido na shugabanmu mannala shi ne wanda ya samu a sharafar fi'atin mafi darajan ɗaukaka kai huwa sharaful ali kai in manzo Allah shi ne ma ɗaukaka mafi ƙoli shi ne daraja mafi ƙoli ala kulli rutubatin akan kowace daraja fa kullu rafi'in dukkanin wani mai jin kansa cewa wai shi mai ɗaukaka ne in haɓɓa to yakan ƙasƙanta inda rutubatihi in an ka ambaci darajar manzon Allah in dai kana takama wai kai babba haki to da an ce annabi Muhammad to za ka ƙasƙanta za ka yi ƙasa dole ɓacewa ma za ka yi laƙad wusimat haƙiƙa an yi alama sahabin ga sahabbansa bin nasari da taimako bi wasu bihi tare da alamarsa sallallahu alaihi wasallam wa adamu annabi adam fil uliya lokacin da yana aljanna madaukakiya tawassala yayi kamun kafa bismihi da suna annabi sallallahu alaihi wasallam wato wannan hadisi da tawassalin annabi adam da sunan manzon Allah lokacin da ya ce itace ya yi saba ma Allah da hadisi ne wanda bai inganta ba da ifin hadisi ne bai tabbata ba walil baiti kuma ga ɗakin ka'aba ko kuma baitul maqdis qad jaa al buraku akwai wata dabba da ake kira buraku ta zo bi rasmihi tare da alamar manzon Allah ta ɗauko annabi daga makka bakin ka'aba ta kai shi betul makadis an ce ta fi jaki girma amma ba ta kai doki ba ita ke kara burak duk cikin dabbobi ba dabba da ta yi tafiya ta bai ta in ta ɗaga ƙafa ta to ta kan aza ƙafa ne iya inda ganin ta ya kare daga ya ta haya akwai buraka a yau an ce akwai ta san wasu ƙasashe nabiyu annabi ne raƙa da ya hau faukar sama'i saman sama bi jismihi kuma tare da jikinsa mai raji ke wa rabbul ula ubangijin ɗaukaka wa ya takar da manzon Allah ko ya zaunar da manzon Allah ko jubal jalali shimfiɗu na ɗaukaka lahu wanda yake nashi na shi Allah ma'ana shimfiɗar daraja ita Allah ya zaunar da manzon Allah wadda babu wanda ya taɓa zama wannan shimfiɗa sai shi sallallahu alaihi wasallam to in za mu tsaya kai yayyawa dama shafi uku uku muke yi da mana son a dinga harda in baka harda kaga kalmomin ba sa taruwa ana harda ko karatun ɗaya na aka to lallai dole sai da yi ka in ba a yi abubuwa na gudu Allah ya taimaka duk sanda ka ka samu wata bakuwar kalma sai ka sai ka kula da ita za ta taimake ka wata rana da haka za ka yi sai ka tattara abubuwa da yawa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله babu tambaya ko shi ne muka ce mai yawan mai yawan isani muhsinan mai kyautatawa ne gadikan kuma mai mai yawan insani shine gadika ma'an gadaka gai na ƙur'ani ruwa mai yawan zuba